الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي تلاتين قوة وتبقي كنن هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرة الدبو دير دريه دا أربعين دا بقي وندي دير دا شاتكوس ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2026 in saha ko alarma? to in saha kamar yadda masu larabci masu na cewa in saha ta'abi ko ba haka ba ne to muna cikin tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa na mako mako ran lahadi wanda kuma wannan shine tafsiri kafin na ƙarshe sati mai zuwa in aka yi tafsiri za a dakatar da tafsiri sai zuwa cikin watan ramadan wanda ake yi daga karfe uku zuwa karfe hudu in Allah ya kaddara to za mu fara tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a satin da ya gabata mun fara bayani a aya ta hamsin wato da takwas za mu ce da bakwai zuwa da takwas kenan sai lokaci ya muna halinsa a cikin suratu yunus a shafi na 215 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul bi fadlillahi وبرحمته فبذلك فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نعم kafin mu fara tafsiri za mu ɗanyi istidraki ko bayani kan wata matsala ko in ce matsala guda biyu daga nan sai mu shiga cikin karatunmu insha Allahu rabbul alamin matsala ta farko a wajen ayar wato da ta gabata wajen huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un ko ba haka nan bane mun ce akwai qira'a shadda wa ilaihi yurja'un ko ba haka nan bane kuma akwai qira'a mutawatira ta imamu yaqub wa ilaihi tarji'un ga Allah tarji'una za ku koma turja'una za a mayar da ku an gane ko duka kira'a ne waɗanda suke wato mutawatirai muna ganewa to ya ce za ku koma zuwa ga Allah za a mayar da ku lokacin da aka mayar da ku sai ku koma zuwa ga Allah ban sani ba kuma fahimta dan wani zai ce ya za a yi wannan kira'a ta ce za ku koma ga Allah wance za a mayar da ku a mala'iku za su zo su dauke ka idan sun saka gaba za ka ce ba za ka tafi ba ka gani in an hankalta ma sun zo su tafi da kai to turja'una an mayar da kai in an hankalta ma kashi suna gaba kana ba kana gaba suna bayan ka kuma tarji'u ka koma ina fata ana fahimta ta yanzu idan yan sanda suka kama mutum an gane ko ana iya cewa wani an kai shi ko ba ka nan bane kuma ana cewa da kafafuwansa ya ji akwai wata masu kushkali babu mas'ala ta biyu a satin da ya gabata mun kawo sifofin alkur'ani da imamu suyuti ya kawo a cikin al'itkan fi ulumil qur'an to akwai magana guda biyu da nake son in yi akan wannan na farko waɗansu da abinda imamu suyuti ya kawo ba a ɗauke su a matsayin sifata ba an ɗauke su a matsayin sunaye malamai suna cewa sunayen alkur'ani guda biyar ne muna ganewa shine alkur'an shine na farko ko ba hakan gaba don Allah kira shi alƙur'an nahnu na ƙusu alaika ahsanal ƙasassu bima auhaina ilaika hadal ƙur'an suna na biyu alkitab zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin suna na uku alfurqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سنة نهدو التنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين سنة نبير الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون sai suka ce sauran kuma sifofi ne to wancan lokaci lokaci ya kure mu da mu samu damar yin wannan bayani ba an gane wannan sai kuma abu na ƙarshe shine waɗannan sunayen na alkur'ani da sifofinsa guda ne kadai aka yi sabani kansa kalima ta alkur'an shin kalima ta alkur'an mushtaqqun ne ko ko murtajal rike da kyau mi an mushtaqqun mi an murtaja in an ce mushtaqqun kalima ce wadda daga wata kalima aka cirato ta daga shakka ne an tsaga abu ma'ana cikin wata kalima aka tsago ta in an ce murtajal daga irtajala ne kaga ar-rajulu namiji irtajala ma'ana yayi abu da karfin rai kenan ba daga wani abu aka cirato shi ba to kalima ta alqur'ani shi imamu imamu shafi'i rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya tafi cewa kalima ta alqur'ani murtajala ce ba daga wani abu aka ciro ta ba kawai alam ne ala kitabillah an gane ko sauran malamai sun saba ma imamu suyuti sun ce kalima ta qur'ani mushtaqqun ne min almi min alqira'a qara'a yaqra'u qur'anan ko ba ka dan bane ce yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana mun ji wannan da kyau to yanzu mu dauki cewa dai mushtaqqun ne don yafi sauki gare mu mun gane ko to duka sunayen alkur'ani da sifofin alkur'ani intabe suna ɗauke da ma'anar da ana iya muna ganewa istinbatin illa ƙarƙashinsu ƙur'an ne ne ƙur'an mun ka ce daga ƙira'a ne ko kenan in mun ka ce ƙur'ani daga ƙira'a ne daga cikin dalilan sabkar da alƙur'ani saboda a karanta shi كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إن كنت الفرقان دق فرقنيكو ai ya rarraba ya rarraba bai na tsakanin gaskiya da ƙarya ya rarrabe tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta gashi nan dai to don haka kuma shi daga cikin dalilan sabkar da alkur'ani littafriƙi bayan alhaƙi walbatil in ka ce a tanzil masdar ne na nazzala yunazzilu tanzilan to me yasa aka sabkar da shi an gane ko saboda a sabkar da shi Allah ya wannan maganar an gane ko littanzili ai don saboda a saukar da shi mutane su saurara su ji abin sakon ubangiji ana ganewa sannan kuma in ka dauki azzikr shine tunatarwa ai don saboda ayi wa'azi da shi an gane ko fa inna ma yassallahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun an gane ko to dan haka in ka dauki kuma alkitab an gane ko kitab masdar ne bi ma'ana al-ismul maf'ul kitab bi ma'ana al-maktub domin alkur'ani wannan kenan in kai istinbatin illa in tabihu sai ka gane cewa Allah ya kira alkur'ani alkitab da wannan zaka kafa hujjar cewa kenan ana iya rubuta shi domin in an ce kitabun bi ma'ana maktub kenan ta juzu kitabatu muna ganewa sannan kuma wannan zai nuna maka cewa ashe waɗanda suka ce rubuta alqur'ani bid'a ne sun yi sun yi kuskure waɗanda suka ce hada qur'ani a cikin wuri guda kuskure ne an gane ko bid'a ne ba bid'a bane don Allah ne da kanshi ya kira shi kitab zalikal kitabu la raiba fihi to haka sifofin in ka dauki an kira shahudan ko ba kadan bane shari'a to unzila li hidayatin nasi Allah ya kira shi muhaiminan alaihi mai tsaro ga littattafan da sun gabata ai unzila li haimana lil haimana dan ya tsare sakon Allah da ya gabata to duk sifofin sai ka dauke su sai kai istinbatin illa karkashin su mun gane wallahu ta'ala a'lam malan sake maimaita muna aya saboda bayani ya dan yi tsawo qul bi fadlillah qul bi fadlillah وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون kamar yadda tafsirinmu yake gudana muna ɗauka waɗansu ƙa'idodi ne ko matakai guda hudu mataki na farko shine a yi bayanin asbabun nuzul da kuma mi da almunasaba in akwai dama ita munasaba ko da yaushe akwai ta amma asbabun nuzul wani lokaci ana samun su wani lokaci ba a samun su kuma in akwai su wani lokaci mu fara da munasaba wani lokaci mu fara da asbabun nuzul ko ba kadan bane mataki na biyu sai mu zo mu yi bayanin ɗaiɗaikun kalimomi musamman muna bibiyar tafsiri na jalalaini ko ba kadan bane tana yiwa wani abu ya dan gitto ko na luga ko na qira'at cikin bayanin mufradat sai ayi bayanin shi bayan wannan mataki sai a zo ayi mi sai a zo a bayyana mas'alolin da suke karkashin aya haka ne ko ba haka ba sawa'an mas'aloli ne lugawiyya mas'aloli ne shar'iyya mas'aloli ne daban-daban waɗanda sun kashafi alqur'ani mai girma to sai mu fara da ilmul munasabat ina fata an fahimce ni qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un satin da ya gabata mun faɗa ibnu ashur yace يتفرع على كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين معنا يتفرع زي زمان تو كمان ريشي نينا مغانا كوريه منا فهمتا تا معنا زي زمان تو ريفي نينا مغانا إن أي الله يكرا القرآن شريع kuma rahama ga muminai yace to sai a samu magana ta ja ta zarre shi tambihuhum ila anna zalika fadlun min Allah alaihim wa rahmatun bihim kenan wannan sai a nuna musu cewa falala ce ta Allah da rahama gare su yahiqqu lahum an yafrahu bihima kenan ya dace su yi farin ciki da wannan ni'ima tunda in Allah ya baka shari'a ya baka rahama me ya kamata ka yi kai godiya kai farin ciki to kenan kaga tunda an kira shi hudan wa rahma to sai an kace to su yi farin ciki da wannan rahama ko ba ka nan bane malam bahaushe yana da karin magana yace yaba kyauta tukuici to tunda Allah ya bamu wannan kyauta ai ya kamata mu yi farin ciki wa an yuqaddiru qadran wa an yuqaddiru qadran qadra ni'matihima su girmama su darajata darajantar da wannan ni'ima da Allah ya basu kenan ta shari'a da kuma ta rahama wa an ya'lamu annaha ni'matun su san cewa ni'ma ce tafuqu ni'matal mal ta wuce ni'ima ta dukiya allati hurima minha aktharul mu'minin wanda da yawa daga cikin mu'minai Allah bai ba su dukiya ba wa manahaha aktharul mushrikin wanda yabba da yawa daga cikin mushrikai kenan duk ni'imar da anka ba mushrikai ta mata da ƴaƴa da ware ne ga ta dauki hankalinka ko ba haka nan bane mun kawo wannan yace fakanatil jumla sai zamanto wannan jumla haqiqatan bi an tuftataha bi fa'it ta'rif ya kamata a bude ta da fa'un ta tafri'i wace jumla fa bidhalika falyafrahu sai an ka bude ta domin shi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi matsayin mi matsayin ba shine asalin maganar ba tafri'in da an ka ce ya ayyuhan nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أنا إتوا بذلك فليفرحوا أما دعنك تقول بفضل الله شي wannan magana ciko ne amma bidhalika falyafrahu shi yake komawa zuwa ga ta'alluqi wa hudan wa rahmatul lil mu'minin mun gane wannan ibnu ashur yace waji'a bil amri bil qawli kuma ƙur'ani sai ya zo da umarni da faɗa da an ka ce ƙul mu'taridon aka giddo da shi bainal jumlatil mufarra'a an gane ko tsakanin jumla al-mufarri'a wadda ita ce aka yi marassa wal mufarra'u alaiha bainal jumla al-mufarra'a afwan wal jumlatul mufarra'u alaiha tsakanin jumlar da take reshe da wadda kuma daga gare ta da aka gina waccan kenan yace tanwihan bil jumlati al mufarra'a don saboda tanwi asalin tanwi na wahayu na wihu tanwihan da hababba shi ne mi shi ne wato a nuna muhimmancinta shi ne nawaha in an ce nawaha bi zikirhi ya ɗaukakar da ambatonsa ya ce bi haithu yi umarun rasul a umarci manzo sallallahu alaihi wasallama amran khasan umarni na daban keɓantacce bi an ya ƙula ha ya faɗi wannan wa in kana jami'u ma yunazzalu alaihi min alqur'ani ma'muran bi an ya ƙulahu duk da yake cewa duk abin da an ka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an umurce shi da yimi ya faɗe shi kamar da mun ka faɗa cewa tun daga bakara hannasi kul tana karantar da su mun yi bayanin wannan ko to kaga ai ko ba a ce qul bi fadlillahi ba tunda alqur'ani ne ai an umurce shi da isar da sakon Allah mun ji wannan da kyau to kaji dalilin da yasa sai aka bude da wannan jumla wannan bayani na farko kenan yanzu mun samu ilmul munasaba yanzu kuma sai mu dawo zuwa ga asbabun nuzul saboda asbabun nuzul wani lokaci yana taimaka muna wajen fahimtar inda an ka sama gaba idan ya inganta kuma bai inganta ba gara ka san akwai shi shin miye dalilin kawo shi idan ka diba cikin almakki wal madani na Abdurrazzaq Hussein masters da aka rubuta a Jami'ar Islamiyya ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam a shafi na 667 karkashin wannan aya ta qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi yace lam ajid fi mattalatu alaihi ban samu ba a iya binciken da nayi yana daga cikin ladabi na ilimi kace fi ma a'rifu fi ma waqaftu alaihi ladabi na da ilimi da tawazo da kuma tsere ma makiya don in ka ce fi matsalatu alaihi ko da wani ya gano wani abu bai cewa babu amma in ka ce babu kwata-kwata sai makiyin ka samu sa'a da ya gano sai ce kun ji makarici ya ce babu to gashi mun gano sai ya ce Allahu akbar amma in ka ce fi ma waqaftu alaihi ka tsira yace man qala bi madaniyati hatayn al-ayatayn ban samu wanda yace waɗanga ayoyi guda biyu ba madaniya ne mun gane ko ya ce allahumma illa hibatullahi ibn salama sai wani malami da ake ce ma hibatullahi ibn salama yana da littafi annasikh wal mansukh li hibatillahi ibn salama akwai annasikh wal mansukh fi ilmin abin da cikin tafsiri akwai annasikh wal mansukh cikin ilmin hadisi yace to meye dalilin shi yace kuma ibn al-jawzi a cikin tafsirin sa zadul masir ya kawo wannan abin ya kawo magana yake cewa wa qala ba'dhum hiya makkiyya illa ayataini ibn al-jawzi yace wadan sun ce dukkan suratu yunus makkiyya ce banda aya guda biyu to sai a zo adiba in mutun yace aya wannan madaniya ce ko makkiyya ce an gane ko musamman cikin sura makkiyya kace aya madaniya ce ko sura madaniya kace aya makkiyya ce yana buƙatar mi yana buƙatar dalili yace mustanadu da'wa madaniyati hatayn al-ayatayn to ta ina na an ka samu madogara shine mustanad yace dalilin da yasa suka faɗi wannan ibnu salama da ya faɗi wannan yake cewa nazara ta fil madina an gane ko saboda fi ubay ibn ka'ab saboda labarin ubay ibn ka'ab yake cewa وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبو دمانزا الله تيرا دا أمينتين الله ستبت أغريش ياتي يا أبي يا كي أبي إن الله أمرني أن أقرئك أن أقرئ عليك أن أقرأ عليك القرآن الله ياتي إن كانت مك القرآن فقال أبي سي أبي ياتي يا رسول الله يا كي منزا الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت هنالك ها الله يا أمبتيني دا كنشي faƙala a ya ce faƙala ai ya ce a ayyana kalwahayuli wahayi ya tantance ya ce min kai kai kai fabaka sai ya yi kuka fa nazalat fihi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa hiya fakhrun wa sharafun li ubay wa hukwatu wa hukmuha baqin fi ghairihi kaji shi ibnu salama shi ma da ya faɗi magana ba malami in ya faɗi magana a ce ƙarya bari a ina dalilanka hatu burhanakum in kuntum sadiqina to tunda ya kawo wannan magana sai sun ka zo wajen munaqashatu hadal mustanad sai sun ka ce inna ma zakara ibn salama rahimahullah min nuzulil ayatayn fi ubay ibn ka'b radiyallahu an laysa bimahfuz suka ce lalle wagga magana da ya faɗi ba shine an ka sani ba فالروايات الصحيحه ليس فيها ذكر للايتين روايات da sun ka inganta kaga da yanzu ana munakasha ne ta ilimi sun ka ce imamul bukhari ya fitar daga anas dan malik manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna nabiyallahi qala li ubay ibn ka'ab inna allaha amarani an uqri'aka alquran qala allahu sammani lak yace yanzu allah ne ya kira sunana faƙala na'am ya ce e ƙala wa ƙadzukirtu inda rabbil alamin yanzu ko har Allah ya ambace ni ƙala na'am fadharafat ainahu sai idanunsa suka zubar da hawaye kaga wannan riwaya imamul bukhari ya kawo ta amma babu zancen waɗannan ayoyin kina sai da mato tana yiwa shi malamin kuskure yayi ko ku yayi ibtila'i akan waɗansu riwayoyi masu mi masu rauni sannan ibnu abi hatim shi ma ya fitar a cikin tafsirinsa da yake nuna cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam istishhadi ne da wannan aya da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni umirtu an uqri'a alayka alquran qala ubayyun aw sammani lak qala na'am qala faqra'a qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu kaga nan sai cikin wannan asarkin duk da yake na da rauni wadansu malamai sun da'afa dai daga cikin ruwa cikin shi in ka diba ciki amma dai istishhadi ne ma misali mu dauki cewa tunda imamul bukhari ya kawo cewa wannan kissa ta faru to wannan asarkin kuma ya kawo ayat da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to tunda yake da'ifi na amma tunda akwai riwaya asalin ta cikin sahih bukhari sai zaman to ya samu daukaka sai zan hasanun li ghairihi sai zaman to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istishhadi yayi da wannan aya shi ko sai sa tsammanin wannan ayar ta sabka ne a wannan lokaci mun jiya to shi yasa matsaloli na ilimi ba haka bane ake zuwa a kawo waɗansu maganganu duk da yake kuma har suke cewa e ibnu salama da ya zo shi da kanshi sai ya ce kuma waɗannan ayoyin an gane ko da Allah ce kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin sai yace wal ayatu dhammun liqaumin harramu ma ahallallahu lahum fasara hukmuha fi man yaf'alu dhalika kaga shi da kanshi sai dan warware magana shi tunda yace ayat ta sabka ga kafirai to alhali ko ayat tana tare da wannan an gane ko har yake cewa wato ita wannan aya ita ce awwalu ma nazala min alquran ita ce farkon abin da ya sauka kaga kuma nan kuma sai mi yace farkon abin da alhali ko abin da asaran ne ayat da ta farko ta sauka ita ce mi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq shine zance mafi inganci amma yalla yana nufin aya ta farko da ta sauka kan zargin kafirai akan abin da sun ka aikata na halattawa da harramawa wata kila mun ji wannan da kyau ko to don haka yana da kyau dalibin ilimi ya san abin da ake ciki a ƙarshe bari mu zo khulasa sun ka ce wal khulasa annal ayataini makkiyatani ayoyin guda biyu ce musu madaniya ba gaskiya bane ka surati kamar yadda suran makkiya ce wa da'wal qawlu bi madaniyatihi ma la ta'tamidu ala dalilin yuzkaru awwalan ba wani dalili wanda ya inganta ka annahuma khilaful asl thaniyan kuma sun saba ma asali domin in sura makkiya ce ayoyinta ya kamata su zamanto mi makkiya yace idil aslu an takuna ayatu hadhihi sura makkiyat ya kamata ayoyinta su zamanto makkiya illa ma kharaja bi dalilin sai in an samu dalili istithna'iyyin wanda zai kebe waɗannan waɗansu ayoyi kuma sahihin wanda ya inganta kaga wanga babu wani asar wanda ya inganta shi kuma ibnu kathir yace wa minhum man yastathni min al-makki ayatun an gane ko ayatin yadda i annaha min al-madani sai ka iske wani yazo ya iske sura makkiya an gane ko sai ya ce waɗannan ayoyi madaniya ce kama fi suratul hajji wa ghairiha in ji ibnu kathir kama cikin suratul hajji da waninta wal haqqu ma dalla alaihi ad-dalil sahih kenan ba a cewa abinda aka gaskiya sai an samu dalili ingantacce in ka ce waɗannan ayoyin ba makkiya bane kuma cikin sura makkiya suke ko kuma ba madaniya bane kuma cikin sura madaniya sai ka kawo dalili ingantacce ina fata an fahimce ni yawwa to don haka sun kawo magana ta mai tafsirul manar Sheikh Rashid Ridha shi ma ya kawo ka'ida yace lamma kana wujudu ayatin madaniyatin fi suwarin fi suratin makkiyya aw ayatin wato aw ayatin makkiyya fi suratin madaniyya khilafal asli to min khilafal asli aya in sura in makkiyya ce ayoyin asali menene مكية كينام فالمختار عدم القول به قول به إلا إذا ثبت برواية صحيحة السند كينام با أكر أم با جاء إلى على خلاف الأصل سيئا أنسى مدليل إن كانت دومين الأصل سورة مكية آيوين مكية an gane ko sahihu wato bi riwayatin sahihati sanadi sarihatil matan kuma mataninta yazo karara salimatin min al-mu'arada kuma babu wani dalili mai karfi wanda ya tunkuɗe waccan hujja wal ihtimali kuma babu wani ihtimali ba ana shakka shakka ba sai ya zama to ingantacce amma yanzu wani zaka ji yazo ya ce ai wannan aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ai ayoyin madaniya na dan haka daliban ilimi ku ya hattara ba dan sura tana makkiya bane ayoyin su mantuwa makkiya ku tashi ku karatu kaga hujja babu dalili ingantacce mun ji wannan da kyau to yana da kyau ɗaliban ilimi mai hattara yanzu mun samu asbabun nuzul ko mun ce mun samu istisna na makki da madani yanzu kuma sai mu koma zuwa ga bayanin ɗaiɗaikun kalmomi na wannan ayar tare da cewa in wata mas'ala ta bijiro muna iya mu bayanin ta kafin mu ɗauki mas'alolin da wato suke cikin aya bari mu zo cikin jalalain ko qul kace Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi fadlillahi da falala Allah mai jalale ne ya ce abinda ake nufi da falala Allah al-islam musulunci wa bi rahmatihi da rahama Allah ya ce abinda ake nufi da al- da rahama al-qur'an ƙur'ani muna gane ko eh ayi daban da abin nan bahaushe ce ayi ayi gwari gwari ko dai bayan daya ɗan na ai masu faransanci one by one kasan shi wanda bai bai iya fassara ba bai son ayi kalima kalima shi yasa ɗan jami'a ina kira zuwa gare mu ka koma kai karatun fassara a wajen malamai na gida amma ka ɗauko aya kai mata fassarar ciduhu ka ɗauko hadisi kai mishi fassarar ciduhu wallahi bai yi a'a ka koyi fassara a wajen malamai su fassara ma kalima ɗaya bayan ɗaya amma ka jance a hada la fa'ida tafi in ba fa'ida tafi abai mun ji wannan ko to fa bi zalika da wannan sai ce mi al-fadlu falala war rahma da mi da rahma falyafrahu su yi farin ciki a nan zan tsaya wata matsala da take tana da ishkali ba sai mun dawo cikin matsaloli ba bari mu yi ta saboda kada a samu matsala wani lokaci an ka zo kan matsala ya kamata ka ji dalilin da yasa abin nan wanda yake jin lugha kun san alqur'ani yare ne magana ce ta Allah ba a samun kuskure amma za ku samu waɗansu kamar misali kafirai da almustashriqun tun ma suna cikin kafirai an gane ko da kuma waɗansu masu nahawu da luga waɗanda ba su kai ga sanin larabcin alƙur'ani ba saboda mi saboda ƙur'ani ya shafi dukkan yarurrukan larabawa sai mutum ya ga wani abu sai san tsammanin kuskure ne ko kuma ɗalibin ilimi ya ga abu sai ya rikice ce kai ya an kai haka to irin waɗannan abubuwan yana da kyau ka yi mi ka tantance su a ƙa'idar larabci in abu guda ne sai a ce mi haza ko ba ka nan bane in biyu ne sai a ce hazani ko ba ka nan bane in kuma haratul jarri ce wannan su ya ce hazaini ko ba ka da bari to yanzu da an ka zo an ka ce bi fadlillahi abu nawa daya wa bi rahmatihi nawa sai an ka ce fa bi zalika me ya kamata a ce fa bi hazaini ko ba ka da bari to in ma an cire ha sai a ce fa bi zaini muna ganewa to kuma sai an ka ce fabi za ba a ce zai kuma ƙura'ani to kuskure akwai cikin ƙura'ani a baka gane ba ne kuma wajen malamai su maka bayani an gane ko to madalla bari mu fara da littafin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun yace wa ushira bidhalika ila ithnaini rike da kyau an yi ishara nuni zuwa ga abu guda biyu وهما الفضل والرحمة دفللا دا رحمة يتي كقوله كما يدى التي لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك كاغا لا فارض ديا ولا بكر بيو ستي عوان بين ذلك بيتي عوان بين ذينك با to amma kaga ga bayani ai yazo abi a dunkule tunda kawai jide kai ma'ana abin da yake so ka koma can cikin suratul baqara tunda nan yunusa ne sai ka ga bayani mun ji wannan da kyau ba ta kare ba bari mu komo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi yace fa in qila idan aka ce kaifa qala allah ta'ala ya ake allah ce qul bi fadlillahi ka ce musu da falala Allah wa bi rahmatihi da rahama Allah fa bi zalika da wannan fal yafrahu su yi farin ciki wa lam yaqul fa bi zainika wal musharu ilayhi ithnani al fadl war rahma yace to qulna zamu ce qad sabaqa mithlu hadha as-su'al wa jawabuhu fi surati al-baqara awanun bayna zalika kaga shi ma ya bar mu cikin duhu haka ne ko ba haka ba kenan sai ka koma ina bakara to amma a nan in kana so sai ka gane cewa da an ka ce kulbi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika shi zalika yana koma ne zuwa ga ma'anar waɗannan abubuwa guda biyu fa bi zalika ay almazkur ko da abu dubu ɗari sun ka gabata in an ga dama sai a ce za an gane ko wani ɗan ƙur'ani ce kai mun da yau ga amsa ban yadda da ita ba ko ba ka nan bari Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ولا يقتلون النفس التي إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك kun gane wannan taufa bi zalika da wannan falyafrahu sai su yi farin ciki anan muna da qira'at saboda muna bayanin daidaikun kalmomi ne tunda shi ma mai jalali ya kai fa bi zalika falyafrahu duk da bai kawo wani abin nan ba falyafrahu akwai qira'a ta imam ruwais shi ya karanta fa bi zalika faltafrahu kakkaji kana sauraron wata rana karatu wani karanta fa bi dalika faltafrahu sai ce to kai kajiya sun kawo ni sabon qur'ani a ba ku sabon qur'ani an ka ba kai ne baka san kirawoyin qur'ani ba ka tambayi malaman qira'atul alqur'ani shin akwai wannan ko babu to yanzu mi daidai hukuncin wannan qira'a larabawa suna da wani karin magana ko in ce wani uslubi na magana huruful mudara'a anaitu ko da alhamza da nunun da ya'un da ta'un wasu laraba kasra suke musu sai su karanta qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika faltifrahu qira'a ce shadza amma larabawa suna da irin wannan mun gane wannan ko kadiba cikin littafin mu'jamul qira'at na abdul abdul latif al khatib ya kawo wannan qira'a kin a matsayin ta na qira'a shadza qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu qira'a ta jamhur amrul lil ghaib fabidhalika faltifrahu an gane ko faltafrahu qira'a ce tarwais ingantatta faltifrahu an gane ko qira'a ce wanda take shadza amma ta zo da wani uslubi ma'ana dai daga cikin yadda larabawa suke nutqi na wannan harafi ina fata ana fahimta ta fabidhalika falyafrahu to da wannan ne ya kamata su yi farin ciki ina fata ana fahimta ta to amma bayan wannan akwai wani abu guda da ya kamata mu gani ya za a taujihin qira'at an gane ko tunda fa bidhalika falyafrahu qira'ati fa bidhalika faltafrahu qira'ati kuma ko ce mutawatira to ya za a taujihin ta sai malamai sun kace qira'ata fa bidhalika faltafrahu sun kace bi ta'il khitabi wa hiya lughatun qalila akwai wannan lugha a larabci amma kuma qalila li anna al-amra billami inma yakthuru fil ghaibina ma'ana galibin umarni da lamun in ka ga larabawa za a umarni da lamun ita ce ake kira lamul amri wadda tana shiga cikin fi'ili mudari'i sai ta mishi jazma in an ga dama a yi mata sukuni an gane ko in tana gaban harful atfi kamar fa'un ko kuma in an ga dama an gane ko a yi mata kasra in tana gaban wato harfi na atfi in kuma babu harfi gabanta sai a yi mata kasra shi yasa Allah ce liyun fiqo zu sa'atin min sa'ati nan dole kasra za ta dauka to fali yafrahu in ban manta ba ma akwai kira ashadda fali yafrahu an kai mata kasra fil asl to amma larabawa in za su yin umurni da lamun galibi ghaibina suka yi ma ba su mami ba su yin khitab sun kace to wannan yazo ala ghairi wato ma yakthuru fil lugha amma akwai shi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi sun kace misali galibi yazo cikin hadisi cikin sahihul bukhari qumu fala usalli lakum zan yi muku sallah kaga ba cewa fala usalli lahum ba alhali ko a ka'ida galibi larabawa suna cewa in dai umurni ne wanda za a basuwa da lamun to ba a kawo shi da alkhitab sai dai a kawo shi da alkhaib amma tunda qur'ani yazo da shi kuma qira'a ce kuma ga hadisi yazo duk da cikin hadisi sai an koma mas'alatul istishhad bil hadith an-nabawi fi al-lughah al-arabiyya kadiba imam ash-shatibi yayi littafi wajen safha za ta kai 400 zuwa 500 kan mas'alatul istishhad bil hadith an-nabawi fi al-lughah al-arabiyya mun gane wannan ko to fa bi zalika falyafrahu da wannan ya kamata su yi farin ciki ko ko fa bi zalika faltafrahu da wannan ya kamata su yi farin ciki to huwa shi wannan abin ko ba karan bane huwa tana koma zuwa gawa ha alfadl to ita ko rahama fa eh to tunda an ce zalikal mazkur to huwa ai al mazkur ko kuma ka ce a'a ba ya ce ba ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ko wa shifaa'un lima fi suduri ko wa hudan to shi hudan din nan huwa khairun mimma yajma'una amma dai abin da yafi ka dauke shi zuwa ga al-mafkur wal abin da anka ambata musu khairun shine mafi alkhairi mimma yajma'un game da abin da suke tarawa sai ya ce mina duniya na duniya cikin jalali ko ya ce biliya'i wa ta'i kaga matsalar jalalaini littafi ne mukhtasar mi abbiliya'i wa ta'ida ba kaga shi na nufin an karanta biliya'i huwa khairun mimma yajma'un kuma an karanta huwa khairun mimma tajma'un kaga ya bumi bayani a dunkule to wannan bata kare ba to mun ji biliya'i wa ta'i shin man alladhi qara'a biliya wa man alladhi qara'a bitta sannan kuma ma hiya martabatu hadhihi alqira'at shin qira'o'i ne dukkan su mutawatire ko akwai shadda cikin su kuma ya za a taujihin su shi yasa don Allah dalibin ilimi in kana ganin waɗansu mas'aloli na ilimi ka bi su a hankali ka bi su a hankali amma bari mu ji abinda malamai sun kace sai malamai sun kace da an kace huwa khairun mimma yajma'una ko ba ka nan bane da kuma khairun mimma tajma'una imam ibn amir ad-dimashqi da imam abu ja'far al-madani da imam ruwais wanda rawi ne na yaqub daga cikin ruwata na yaqub sun karanta mimma ta jima'una kenan shi alkur'ani shi ne mafi alkhairi ga abin da kuke tarawa to in mun tuna shi ruwaisu ya karanta faltafrahu ku yi farin ciki ko ba karan bane to huwa khairun mimma ta jima'una duka uslubul mine uslubul khitab kaga nan ba a yi iltifati ba amma waɗanda sun ka karanta falyafrahu an gane ko sai sun ka karanta huwa khairun mimma yajma'una nan ma ba a yi ba ba a yi iltifati ba amma da shi imam ibn amir da abu ja'far sun karanta falyafrahu su yi farin ciki sai sun ka karanta huwa khairun mimma tajma'una kaga an yi iltifati domin can ana uslubul ghaib an kuma zuwa ga uslubul khitab amma da ana uslubul ghaib an kace da uslubul ghaib babu matsala da ana uslubul khitab an kace da uslubul khitab babu matsala to sai ka ce iltifati an kai falyafrahu kama ana magana ne da waɗanda ba sa nan huwa khairun mimma yajma'un shi alqur'ani shine mafi alkhairi na daga abin da suke tarawa na dukiya mun ji wannan da kyau to amma anan an gane ko shin menene dalilin da yasa an kai amfani da uslubi biyu an kai amfani da uslubul khitab wani lokaci an kai amfani da uslubul ghaiba saboda lokacin da an ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙul bi fadlillahi ka ce da falala Allah na an ci shi isar da saƙo tana yi wa babu kowa gaban shi muna ganewa fa bi zalika falyafrahu sai ya dace da dama ba sa dan sako ne za a isar musu huwa khairum mimma yajma'una saboda ba sa nan yanzu kuma sakon nan in an kace shi isar zai isar ko ba zai isar ba to qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika faltafrahu to kuma khay huwa khairun mimma yajma'una ko tajma'una in ka dauki yajma'una yana iya daukarwa ake nufi kafirai kuma yana iya daukarwa ake nufi musulmi saboda musulmi suna tara dukiya kafirai suna mi to da wadda musulmin suke tarawa da wadda kafirai suke tarawa duk dai huwa khairun mimma yajma'un in kacce kafirai ake rufi saboda suke kokarin tara dukiya ko ba ganin bane sun fi musulmi son tara dukiya ko kuma a'a ku musulmi kokarin da kuka yi na tara dukiya to alqur'ani shine mafi alkhairi abin da kuke tarawa ban sani ko mun fahimta ba saboda ita dukiya tana daukar mi tana daukar hankalin mutane muna fatan ana ina fata ana fahimta ta to sai ka tattaro ayoyi bal ma shi yasa Allah bai ba kafirai dukiya su kadai ba dan kan mutane su kafirce ko ba ka nan bane walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين كما كان بني تنتكم تكن طه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى to kaji huwa khairun mimma yajma'una ko ba haka nan bane mas'ala guda biyu suka yi saura qul bi fadlillahi bar mu dawo cikin imamul qurtubi da kuma ma'anata waɗannan kalimomin daga nan sai mu wuce zuwa gaba da an kace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu imamul qurtubi ya kawo qira'atin da anka kawo da shadda da kuma mutawatira sai yace wal farhu lazzatun fil qalbi abinda ake ce ma alfarhu wani jin daɗi ne cikin zuciya ko ba karan bane yace bi idrakil mahbubi lokacin da ka samu abin da kake so mun ji wannan da kyau yace wa qad dhumma al-farahu ko al-farhu fi mawadi' amma cikin qur'ani an zargi farin ciki muna ji ko yace ka qawlihi la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin ko ba kana bane kuma da Allah ce innahu la farihun fakhur sai yace walakinahu mutlaq sai dai kalima nan mutlaq ta zo bi sakewa wai ya ce fa'iza ƙuyyidar farhu lam ya kun zamman ya ce idan an ka ƙayyade farh cikin ƙur'ani to ba zargi za a yi ba kamar da Allah ce farihina bi ma'ata humullahu min fadlih kagar da an ka ce ƙul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu kaga wanga farhu ne ba na zammu ba mun ji wannan da kyau to amma wagga magana ta imamul qurtubi tana buƙatar mi tana buƙatar ɗan gyara kaɗan ai ya kawo dalilin alarma tunda ya ce gashi nan Allah ya ce mi ya ce farihina bima atahumullahu min fadli sai mu ce itlaqi ba shine kamata a hankalta ma ba shine mi siyaki ya kamata a hankalta ma mun gane wannan da kyau me yasa an ka ce adiba musu siyaki saboda kaidi wani lokacin yana iya zakkuwa da farhu kuma yana nufin zargi ba ya ce an kai kaidi ba ba ta nufin zargi ko to cin qur'ani tana iya zakkuwa da shi kuma Allah subhanahu wataala ne ya faɗa falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm kuma nan an yi kaidinta bima indahum min al ilm kuma nan wajin halin zargi ne kafirai sun yi alfahari da abin da gare su na ilimi suna ganin ilimin duniya da ilimin kere-kere ya fi ilimin addini ko ba haka nan bane muqayyada ne to don haka sai kai hattara dan malami ya faɗi magana ba shi ke nuna 100 bisa 100 ba za ta tafi daidai ina fata ana fahimta ta to yanzu ɗaliban ilimi kalima ta alfadlu da arrahma su za mu bayani a cikin littattafai guda biyu zuwa uku daga nan sai mu ƙara zuwa gaba mun ji wannan da kyau ƙulbi fadlillahi shin kalima ta alfadlu da arrahma ma'ana nau take ɗauka cikin alƙur'ani an gane ko imamul ƙurtubi ya kawo maganganun malamai da fadlillahi da rahmatihi amma ba za mu tsawaita ba sannan cikin littafin at-tafsir as-sahih mawsu'atu at-tafsir المصبور من التفسير بالمأثور شي ما يا كاو معناتا الفرح دا الفضل اما bai yawaita magana ba ba su nake so in dauka ba amma littafin da zan yi bayani da su guda uku ne littafi na farko alwujuh wan nadha'ir na imamu dama gani wasu sun kace dami gani ake cewa shi dami gani kin nan da dama gani ko dami gani wani yanki ne ake kira damghan damghan a cikin kasar iran to mutumin da ya fito da wannan yanki sai a kira shi dama gani ko dame gani mun ji wannan da kyau to mi imamu dama gani ya ce kafin mu zo magana wato tafsir na imamul bagawi da kuma diya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil na sheikh abdullahi bin fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin imamu dama gani a cikin littafin alwujuhu wan nadha'ir a mujalladi na farko a shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai shafi na nawa na ɗari uku da hamsin da bakwai a kuma wato mujalladi na farko kenan juzi'i na farko shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai bari mu ji abin da ya ce imamu dama gani ya ce kalima ta ar-rahma kalima ta rahma tana da ma'ana ɗaiɗaiɗai har ma'ana goma sha hudu kamar yadda muka kawo wancan sati al-itqar fi ulumil qur'ani ba musyuti ya kawo su muna ganewa yace tana nufin na farko in an ka kawo ar-rahma tana nufin al-islam ina fata an fahimce ni kamar yadda Allah ce yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi ay fi dinihi ar-rahma tana nufin al-janna wa amma alladhina واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون كنا الجنه سنا الرحمه تنرفع المطر وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته نهد كما تنرفع النبوه ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب اهم يقسمون رحمه ربك نبير تنرفع النعمه ذكر رحمه ربك عبده زكريا نشد تنرفع القران قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا نبكوا تنرفع الرزق قل لو انت kuntum tamlikuna khaza'in rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq natakwas tana nufin an-nasr wal fath qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma natara tana nufin al'afiya ka samu lafiya kenan in aradani Allah bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi ay afiyatihi na goma tana nufin almawadda kauna waja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahmatan na sha ɗai tana nufin al'imanu ita kalma ta ar-rahma wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum na sha biyu tana nufin ar-rahma at-tawfiqu dacewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ko cikin suratul nisa'i kuma ko cikin surati wato an-nur wannan yazo walaula fadlullahi alaikum na sha uku ar-rahma ana nufin annabi isa wal yaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna na sha hudu ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma'ana nau gare ta sha hudu to qul bi fadlillahi ita ko falala Allah an gane ko ita ko imamu dama gani a cikin juz'i na biyu shafi na 124 aiki ne wanda yake ba karbi ko sai an shirya shafi na 124 sai yace al-fadlu in ka ji kalma ta al-fadlu ta zo a cikin al-qur'ani ala sab'ati awjihin tana da ma'ana guda bakwai yace na farko tana nufin al-islamu qul innal fadla bi yadillahi ko ba kana bane tana nufin al-islam domin ya ce mi kul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yahtassu bi rahmatihi man yasha dan ya ce qul innal huda hudallahi an yi uta ahadun misal ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla bi yadillah nabiyu al fadlu tana nufin annubuwa wa kana fadlullahi alayka azima sannan kalma ta al fadlu na uku tana nufin arrizqu fil janna yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin a can cikin aljanna sannan na hudu kalma ta al fadlu tana nufin arrizqu fid dunya fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi na biyar alfadlu tana nufin alkhalafu fil mal abinda an ka bari kenan na dukiya inda Allah ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah zai baku zai sakan ka muku dukiyar da za ta mai na shidda kalima ta alfadlu tana nufin alminna ni'ima walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ko bakar bane ma zaka minkum min ahadin abada ko kullu tabatum shaytana illa qalila cikin sutun nisa na bakwai alfadlu tana nufin aljanna wa bashiril mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira ay jannatan azima me yasa ni kawo wannan saboda kasancewa kalima ba kowane lokaci take ɗaukan ma'ana guda ba shine ake kira mushtarak al-lafzi to cikin waɗannan ma'anonin cikin tafsirul qur'ani bil qur'an in ka zo ka iske kalima tana ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya shine ake kira al-mushtarakul lafzi ko al-mushtarakul ma'nawi ya zaka yi ta'amul da shi shine in dukkan ma'anonin suna shiga sai kai mi sai ka ɗauki dukkan ƙur'ani yana nufin waɗannan idan kuma waɗansu siyakin bai ba da damar su shiga to sai ka cire waɗanda siyakin ba zai ba da dama ba ta ganin bi fadlillahi da falalar Allah in mun ce musulunci ya dace mai farin ciki da musulunci in mun ce arzikin aljanna ai kana farin ciki Allah baka arzikin aljanna ko duka za su iya shiga ciki to amma idan ba su ci karo da juna ba wanne ne aula sai ka zaɓi guda magana kenan yanzu sai mu dawo tafsiri na Imam al-Baghawi mu ji abin da ya kawo game da wannan yace da Allah ce qauluhu ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi qala mujahidun wa qatada fadlullahi al-iman falala Allah shine mi imani wa rahmatuhu al-Qur'an القرآن وقال أبو سعيد الخدري فضل الله القرآن شكوة فلل الله القرآن أكمه ورحمته أن جعلنا من أهله يا سيامو شكما أبو تاء القرآن وقال ابن عمر ابن عمر يتي فضل الله الإسلام فلل الله مسلمتي ورحمته رحم الشي تنزيهه في القلب سركك الله أتكين زوتيا وقال خالد بن معدان فضل الله الإسلام يتي فلل الله مسلمتي ورحمته رحم الله السنن بن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ko sunan manzo sallallahu alaihi wasallam wakila wadansu malamai sun kace kenan ba aka wanda ya fada ba fadlullahi al-iman wa rahmatuhu al-janna shi yasa in ka ji malamai sun yi sabani wajen fassara kalima kakka zabu da kace babu wannan babu wannan a ibin cike ka gano kaga nan dun baga bata ne an ka kawo sun kai sabani wajen fassara amma dukan maganganun ba za su karo da juna ba domin ya halatta mu farin ciki da musulunci ya halatta mu farin ciki da alqur'ani ya halatta mu farin ciki da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa wanda zaka bakin ciki da shi a bari mu tambaye ka saboda ka san wani dan dan rigima ne eh sai ce a waɗannan abun nan ina fata an fahimce ni to bari mu dawo cikin littafin diya'ut ta'wil fi ma'anit tanzil shine na karshe karkashin wannan aya da anka ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ko fa bi dhalika falyafrahu yace wal ba'u fi bi fadlillahi muta'alliqun bi fi'lin yufassiruhu falyafrahu kenan fi'ilin da falyafrahu shi ya kamata ya fassara bi fadlillahi kenan falyafrahu bi fadlillahi falyafrahu to sai an ka shafe wancan din saboda wannan yazo yace to wat taqdimu lil ikhtisasi kaji ya fara bayani na balaga kasan wajen balaga yana da wato mabahis balaghiyya shi yasa profesa na tafsiri na balaga ustazu doktor abdulbaki shu'aibu agaka malami na balaga bayarbe wanda yake da ya karantar a jami'a ta sayi yanzu kuma yana jami'a ta danfodiyo a sokoto ya yi doktora kin shi akan istinbatin matsalolin balaga da suke cikin wannan littafi shine wato abin nan da ya kira shi albalag alqur'aniya lada abdullahi bin fodiyo an gane ko wasu sun kace ya kamata ya ce inda abdullahi ibn fodiyo to mu da mun bar muku da lada da inda ɗin duk an gane abin da kan ya ce wa taqdimu lil ikhtisasi abin da yasa an kai taqdimi marmakon a ce falyafrahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi sai an kace a fa bi zalika falyafrahu ko a ce falyafrahu bi zalika an yi at taqdim wa ta'khir ko ba ka bari yace ai la bi ghairihima bai dace ku yi farin ciki da waninsu ba domin Allah ya baka musulunci da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine abin da ya fi cancanta kai farin ciki da shi yace to tana yiwa nan farin ciki irin wancan wanda an na ƙarshe kenan sai zaman to wato an yi taksisi ne na cewa bai dace a wani farin ciki irin wanda za a yi da waɗannan ba wat takriru rike da kyau yace da an kai takriri litta akidi dan a ƙarfafa kaga nan baka gane bi ba yake so yace yace li annas mal ishara bi manzilati dhamiri ma'ana da an ka ce fa bi zalika an gane ko to yace takriri na an kai yana nufin kamar an maimaita wani abu ne amma me yasa yace saboda suna na ishara bi manzilati dhamir da an ka ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi sai an ka ce mi maroko a ce falyafrahu sai an ka ce fa bi zalika kama an karrara bi fadlillahi wa bi rahmatihi yace li anna ismul ishara bi manzilati ad-damir kuma manzayin damiri shike domin anan ya kamata a ce fa bihi ma falyafrahu sai yace ala ziyadatin wato wa itharihi abinda Allah ya sa ya fifita wato ad-damir kenan wato ismul ishara akan damiri lishtimalihi ala ziyadati kamalit tamyizi domin shi ismul ishara yana kebance ga abin da ake nufi kage an ce fa bihi ma sai a tazo wajen fasara amma an ce fa bidhalika wadancan ga su can to kaga yayi mi yafi karfin ma'ana fa yufidu ziyadata taqririn wa tathbitin yana ƙara taqriri tabbatarwa da tabbatarwa wa hudifa ahadul fi'laini lidilalati almazkuri alayhi kaga fa bidhalika falyafrahu ma ce قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا سي انك شاف ايه daga cikin fi'illan وقيل الفضل والرحمه هما القران kana ji yace wasu malamai sun ce abinda ake nufi da rahma da falala shine alqur'ani yace wa tawsitul atifu bi'tibari sifataini kenan in alqur'ani ake nufi shine falala shine rahama kuma sai an ka kawo wawun to kuma abu guda ai bai dace ai atafin wani abu akan shi ba tunda shi din dai ne sai yace bi itibari sifataini sai an hankalta ma sifofi ne guda biyu ai alkitabu shine littafi ko aljami'u baina hadaini alwasfaini wadanda wannan sifofi guda biyu matsayi yana nan matsayin falala kuma yana nan matsayin rahama kenan sifar ce an ka hankalta ma sai an ka kawo wawun ba dan wani abu bane daban ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين to ai ba an ba annabi Musa furqana bane an bashi ziya'an an bashi zikirin littafi uku a'a duk at-taura ita take da waɗannan sifofin mun gane da kyau yawa yace qala fi ghayatil amani wa hadha al-awjuh awsaq bil bayan ya kawo da waɗannan abubuwa yace to sannan kuma yace wa qala ibn atiya la wajha indi li shay'in min hadha at-takhsis ya'ni takhsis al-fadl bil islam wal rahmatu bil qur'an ba dole bane kace a ai anti al-fadl al islam ar rahmatu al qur'an illa an yastanil shay'an minhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana baka cewa ga wanda dai ake nufi domin rahama tana da ma'ana mai yawa falala tana da ma'ana mai yawa an gane ko yace wallazi yaqtadihi al-lafz anna al-fadl huwa hidayatullah ta'ala ila dinihi wa tawfiq ila ittiba'i shar'ihi kenan abinda ake nufi da al-fadlu inji ibnu atiya shine shiryar da shiryar da kai da Allah zai yi an gane ko da bin kuma shari'arsa war rahmatu hiya afun ita ko rahma ita ce Allah ya gafarta maka wa sukna jannatihi ka samu aljannata kardar jannasa allati ja'alaha jaza'an wadda Allah ya sanya ta sakamako ala tashri'i bil islam da ya shar'anta musulunci wal imani da imani kaji abinda malamai sun ka faɗa alfadlu arrahma alfadlu arrahma kaji kuma abinda malamai suka kawo ɗaya biyu uku hudu shasa ɗalibin ilimi in baya bincike sai ya zamanto da ya faɗi abu ɗaya kuma sai ya ce babu wani to kai mi ka karanta da zaka cewa babu wannan ku dibi ayin yadda ta tsaye da mu na'am yanzu duk wannan littattafan nan gaban ku da malaman nan da aka yi saka su imamu bakar su imamu dama gani na'am su su wannan tsawo wannan su ma gondo wannan na'am yanzu a ciki a rasa wanda ya fahimci wannan a ana ne maulidi ko kuma ba su gane wani larabcin da ya gane musu ai ai kai aran ma su waɗanda sun ka ce wai ana nufin ai maulidi a ƙarƙashin wannan aya su hujja su ai ai manzo Allah sallallahu alaihi ma rahma ne an ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ta wannan shubha ne sun ka zo da cewa ai kenan ai manzo Allah sallallahu alaihi rahma ne amma sun manta da kalma ta ar-rahma tana ɗaukan ma'ana nawa goma sha hudu me yasa suka keɓe da wannan kuma huwa khairun mimma yajma'una ko ba haka nan bane to shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufin shine mafi alkhairi daga dukiyar da suke tarawa ko ko maulidin sannan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke cewa yayi maulidi ranar haihuwar sa ranar litinin ko ba haka nan bane to ai shi na raye sun kace yayi azumi kuma ya nuna farin ciki to ai sai kai irin yadda ya aikata ka tsaya akan azumin da yayi amma kada ka ƙara akan abin da shi ma bai yi ba mun fahimci wannan da kyau ala ayyati hal huwa khairun mimma yajma'un shi falala ta alqur'ani da ta sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama ita ce mafi alkhairi da abinda mutane suke kokarin tarawa na dukiya dan haka mutane ya kamata mu san Allah yayi mu da falala wallahi wannan alkur'ani da abubuwan da Allah keɓance al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da su babu wata al'umma wadda ta same su ina fata ana fahimta ta huwa khairun kalima ta alkhairi ita ma tana da ma'anoni daban-daban amma ba za mu tsaya kanta ba kadiba cikin addama gani juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da tis'in da tara nan ma imamu dama gani ya kawo kalima ta khairun khairun tana ɗaukan ma'anoni masu yawa a cikin alkur'ani mai girma malam mu je aya ta gaba lokaci ya tafi na'am نعم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة
نعم قل أرأيتم جيد نعم على رمى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون ما شاء الله علم المناسبات ابن عاشور يتي استئناف وانا آية wato wata sabuwar magana ce kenan amara nabiya sallallahu alaihi wasallam wani umarni ne an kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai an ya kula hulil mushrikina ya gaya ma mushrikai waftitahuhu abin da yasa an ka bude shi bi qul li qasdi tawajjuhil asma'i ilaihi asma' jam'i ne na as-sam'u da ainun dan saboda mutane su saurara yace wa munasabatu wuqu'ihi aqba ma taqaddama anna al-kalam al-mutaqaddim haka takdhibahum bil qur'an kina an fadi cewa can gabani sun karyatar da al-qur'ani wadda'ahum annahu muftaran ko sun ce al-qur'ani kage ne wa annahu laysa bihaq kuma sun kace al-qur'ani ba gaskiya bane an gane ko thumma ibtali an yakuna alqur'anu muftaran ala Allah kuma ya gabata Allah ya kore alqur'ani zaman tuba daga wajen shi ba wa ma kana hadha alqur'an an yuftara min dunillah li'annahu ishtamala ala tafsil ash-shari'a domin qur'ani ya rarrabe hukumce hukumcen shari'a wa tasdiq al-kutub as-salifa ya gaskatar da littafan da suka gabata wa li'annahu a'jaba mukaththibihi an mu'aradatihi kuma qur'ani ya gajiyar da waɗanda sun ka ƙaryata shi cewa su kawo irin shi ko ba ganin bane am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin sai ibnu ashur ya ce falan mastaufa zalika bayan qur'ani ya nuna kasawarsu ya tabbatar da hujjojin da ke cewa shi daga wajen Allah ne wa banatil maqasidul ihtida'il mahajja kuma qur'ani ya bayyana hanya ce na ya bayyana wato manufofi na shari'a to la jarama dalatin naubatu ila izhari khatali uqulihim yanzu Allah ya dawo shine dalat kina abu ya juya annauba ma'ana kamar kace an juyo zuwa ga izhari khatali uqulihim khatal ba khatar ba khatal da lamun wato ana son a nuna khatali uqulihim kace kuskurantar da hankulansu an gane ko waktilali takzibihim kuma a nuna karyatawa su ba ta da wuri lalatatta ce ina fata ana fahimta ta hamma ibnu ashur yake cewa a cikin wannan magana za mu zo sati mai zuwa tun da lokaci ya tafi ya ce kamar nan allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu raddi ne ya ce cewa wato abinda ake nufi nan raddi na allah ke so yi mamu shirikai ma'ana tunda sun ce alkur'ani ba daga wajen Allah bane an ce su kawo irin shi sun kasa ko ba karan bane sai an kai qalbul hujja za mu zo sati na sama mene da qalbul hujja sai an ka juyar da hujja zuwa gare su ku kun ce qur'ani ba daga wajen Allah bane an ce ku kawo kun kasa an wadi hukumce hukumcen Allah cikin qur'ani bayyane ko ba karan bane to yanzu sai Allah mai da musu hujja a fakaice ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin ko faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am ala Allah taftarun ku kun ce ba ku yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da Qur'ani kun ce mutun ne ko haka nan bane to abubuwan da anka haramta muku da waɗanda anka halatta muku kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko haka nan bane kattan kaddara na sun ka zamna sun ka halatta muku sun ka haramta muku to su me yasa ba ku tambaye su ba daga ina suka zo da wannan shi ne kalbu ko baka nan bane in mutum ya ce ma kai baka isa ba sai ka ce mai to kai da ka isa yi mu gani ko baka nan bane ku kun ce annabi ƙarya yake yi to su waɗanda sun ka halatta muku sun ka haramta muku su ko daga ina na suka samu wannan kaga abu ya zama mai sauki muna fahimta to wannan shine abin da dai ayat take son ta karantas duk da yake lokaci ya riga yayi muna wato halinsa dole dai nan ya kamata mu yi haƙuri sai dai bayanin da za mu karkare da su sati na mai zuwa za a zo a yi tafsiri na ƙarshe in akwai rayuwa bayani na farko shine cewa akwai ƴan uwa dama galibi suna barin addu'a gare mu duk majalisin da aka zauna ko ba haka nan bane to duk wanda yake da wata bukata ta alkhairi muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya masa wannan bukata duk bukatocin mu na alkhairi Allah ya biya muna na sharri kuma Allah subhanahu wataala ya muna kariya mu sanya mu da na alkhairi akwai yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya wani dan uwa daga cikin yan uwa wato mahaifinsa Allah ya ma rasuwa kwanakin da suka bata ya ce yana barin addu'a ga yan uwa da sauran dai duk yan uwan mu da suka rasu muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta musu akwai wata kuma abin nan mine ne sunanta wata kungiya daga cikin kungiyoyi daga cikin abin nan da suke rabo ta abin nan ko? ni sunan kungiyar malamai sunan abin nan eh to waɗansu ‘yan uwa ne daga najeriya an gane ko suka tattauna da profesa sani rijiyar lemu hafizahullahu wara'a to an samo waɗansu nusakh na tafsirin da ya rubuta na Hausa tarjaman ma'anonin alkur'ani da yaren Hausa ko ba karan bane to suka ce suna shela suna sanarwa cewa ɗaliban ilimi da suke son su mallaki wannan littafi amma ba mallaka kaɗai ba za a baka kyauta ko haka ne ko amma da sharadi za a amshi nan bakka duk sati izini za a karanta malam abinda ka karanta ko to duk sati za a kira ka aji takarda nawa ka karanta sai ka karanci hasbal ittifaqiyya kun san muna da wani malami da karantar da mu a jami'a kasar Libya professor ne na doctor ne na nahwu doctor ne na sarf ana kiran shi Abdullah al-Usta yace in ka shiga cikin ɗakin ɗalibi ko ka shiga a maktabarsa in ka ga littattafai suna sun yi kyawo an jera su suna walƙiya yace ka tabbatar da bai karatu ya ce amma idan ka je ka ga wancan littafi an bude ba a liƙe ba wancan an bude ba a liƙe ba wancan na dibin gabas wancan na dibin yamma wancan na dibin kudu wancan na dibin arewa ya ce to ka tabbatar da yana bincike yana karatu shi yasa ba wai da shi littafi da ya zan naka to alamun ba za ka yi karatun shi ba muna ganewa galibi in ba wanda ya saba da karatu ba littafi in naka ne ba za ka karatun shi ba amma in aro ne za ka yi za ka karanta shi saboda mai abu zai mi kamin littafi na sai ka ce bari in karance amma yanzu sai mu sai littattafai suna nan duk galibin littattafan da mun ka mallaka har sun yi kura to za a baka amma da sharadi ka ji sai a ce maka sati za a tuntube ka aje ka karanta ba dan a tsananta maka ba saboda ka amfana da abin mu ne in an ce an baka kyauta to shikenan wani daga ran nan wallahi sai ya koma ga Allah bai dube shi ba shi yasa turawa suka ce in kana son ka boye ma bakin mutum abu har shi koma ga Allah har shi mutu bai gan shi ba sun ka ce ka sa shi cikin littafi saboda aduwul kitabu bai karatu ministan isra'ila shi ko na tsaro ake ba da labarinsa an gane ko ya faɗi waɗansu maganganu waɗanda za a ruguza larabawa sai ɗan jarida ya ce mishi wannan abin mamaki a ‘yan gaban ‘yan jarida kana faɗar yadda za ku yi ku ƙare da larabawa wannan abin mamaki ba ne tun da wannan siyasa ce ta gwamnati sirri ne na ƙasa sai ya ce mushkilatul arab la ya ƙara'un yace matsalar larabawa ba sa karatu yace kuma wa idza qara'u la yafhamu kadibi irin yadda turawa suke fadar munanan abubuwa zuwa gare mu gashi muna jifa amma kuma daukan mataki sai shi muna mi sai shi muna waya dan haka za a baka littafi amma da sharadi za ka karanta shi kuma sha'ir za mu karkare da waɗannan yace shi bai yadda da aron littafi ba kwata kwata sha'ir yace mi bai yadda da aron littafi ba yace ya musta'iral kutubi da'ni fa inna i'arati lil kutubi aru fa ma'shuqi min ad-dunya kitabi wa hal absarta ma'shuqan yu'aru yace ya musta'ir al-kutubi ya kai mai neman aru littafi dani banni yace fa inna i'arati lil kutubi aru in bada litarun littafi na a wajena abin kunya ne fa ma'shuqi min ad-dunya kitabi abinda nake kauna abinda nake kauna kaman matata to shine littafi na wahal absarta ma'shukan yu'aru kaga bai bada aron matata abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.